أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أقول سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu mai tarin albarka masjidu darul qur'an da ke daura da gidan sanata muhammadu dajimu goji da ke wannan unguwa ta fantami nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafin mana a faɗa'ul musallin ma'ana kusakuran masallata na babban malami alhafiz muhammad siddiqil manshawi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a dukkan mako kuma dukkan zagayewar yini irin wannan yau dai muna yinin laraba daren alhamis wanda hakan ya yi daidai da tara ko kuma takwas kenan takwas ga watan uku musulunci takwas ga watan rabiul awwal yau hijira na da shekara 446 hakan ya yi daidai da goma sha ɗaya ga watan tara na miladiya 2024 idan masu bibiya ba su manta ba muna cikin kusakurai wanda malai ke lissafo mana su na salloli na nafila mun karanta kuskuren da ake samu cikin sallar roƙon ruwa shi ne sallasul istisqa mun karanto abubuwan da malamin ya rubuta har ya faɗa mana yadda ake sallar ma kai fiye salatul istisqa yadda ake yin sallar roƙon ruwa ɗin ma sai da ya rubuta kuma aka karanta iya kuma insha Allah za mu tashi aqta'uhum fi salatul kusufi kuskuren da yawa daga cikin musulmai da suke samu wajen sallah ta kisfewar rana ko kisfewar wata ana fahimta idan rana ko wata ya haɗu da rashin lafiya to akwai wata ibada da Allah yake so a yi ta sallan nafila da irin wani salo da tsari irin nata wannan kuma shi ne darasinmu na 57 a cikin wannan littafi maliki cewa aqda'un fi salatul kusuf kusakurai da masallata suke samu game da kisfewan wata shine kusufi shamsi wal qamar wa qila kusufi shamsi wa kusufi al qamar wa ansu kamar yadda na faɗa a makon da ya gabata idan an sa kaf kaulasan ko inda an rubuta da kaulasan to ana nufin rashin lafiyan rana ya kuma rashin lafiyan wata ne ana rubuta da ka karamar ka a gane ku to wannan shine abin da wasu malaman lugha suka ce amma wa an sun ce duk ɗaya ne a ce kusuf din iya ɗaukar ma'anar kusufi shamsu au kusuful qamar rashin lafiyan rana ko rashin lafiyan wata amma kuma bisa abin da ya fi bayyana watan ya fi kamuwa da rashin lafiya dan sai a sai mutum ya shafi karni ma bai ga rashin lafiyar rana ba amma wata din a galabiya a shekara da wahala ba a yi rashin lafiyar wata ba ana fahimta to idan har wata ya haɗu da wannan rashin lafiya ko rana to akwai wani abu da shari'a take so a yi wannan abu da shari'a take so a yi shine wata irin sallah wanda ta zo da wani irin salo nata kamar yadda za a karanta mu da insha Allah malik ya cewa kuskure na farko shine tarku salatul kusufi din shine ba a kiyin sallar mataro tarukon Allah ya yayi wannan halin da ake ci jama'a da yawa sun ga idan rana ko wata sun hadu da rashin lafiya sai ga sallar ma ba za a yi ba sai dai a zauna a dinga dorawa a waya an gane ko a dinga dorawa a waya ana ci ayyau wata ya kamata rashin lafiya ko rana amma ba za a yi ibadan da take ita ce sunna a wannan yanayin ba a galibiyar musulmi wannan suna tana kubuce mana gaskiya dan da wahala ka ji masallaci an zo ana ana sallan kisfewan rana ko wata sai dai a bar abin ana ta surutu da abin da bai kamata ba to kuskure na farko shine musulmai su kiyin sallar idan watan ko rana sun haɗu da wannan jinya din su kiyin sallar roƙon Allah din tunda dukkan nau'in wata larura ko wani zarf na makan ko zaman akwai abin da Allah yake so a yawo kuma kullum muna buga misali idan mahajjici ya je ya wuna arfa ya ƙarasa muzdalifa bayan an yi tsayawa arfa to a wannan gun bacci yake so mutum yi wanda ya kwana iya bacci ya fi wanda ya kwana iya sallah samun lada ana fahimta tunda a lokacin manzon Allah kwanciya yi kuma haka yace ai yasa duk munasaba akwai irin yanayin da Allah yake so a bauta masa da wannan yanayi idan an rasa ruwa Allah ya rike ruwansa sai ya ce a je a yi sallar roƙon ruwa a fita musalla a yi sallar irin yadda shari'a ta koyar idan wata ya yi rashin lafiya ko rana nan ma ga abin da aka ce idan goma ga zulhijja ta yi ga mai hali ya yanka dabba da layya shine ibada da Allah yake so a fita a yi sallar idi idan ramadan ya zo abinda Allah yake so kowa ya kame bakinsa daga ci da sha tun daga ketawan alfijir har zuwa faduwar rana har watan ya fice wannan abinda Allah yake bukata yasa dukkan munasaba sai ka kula me Allah yake so a yago idan kuma bala'i ya taso wa mutane da tashi hankali ya isa gibari shine maganin musiba duk wata jarabawa ta ka kasa ko ta al'umma amma babban maganin ta ne isa gibari a dimfafi istighfari baji ba gani ba kirgawa a dinga yi in Allah da Allah sai ka sauki ga wannan musiba da kowace iri ce ana fahimtar wannan to shi sa duk munasabat duk tsari ya daina yi to akwai irin ibada da ubangiji yake so a yi masa to idan rana ta haɗu rashin lafiya ko wata to ga irin abin da Allah ta'ala ya shar'anta mu yi malaci kathirun minan nasi la ya'rafu la ya'rifuna an salatul kusufi shay'a yace da yawa daga cikin mutane wannan sallama da ake magana ta ba san komai ma daga cikin ta ba ba su ma tashi wajen neman ilimin ta ba ba sani ba ba san ma ya ake yin ta ba ana gane ko bal inna man ya'lamuna aminhum la yaf'aluna wanda ma suka je suka yi ilimin suka koya amma ba su aikata ba ya zama to al-ilmu bila amali kenan wa an su da yawa sun karanta a littafai ko a wajen malamai to amma a ɗabbaka abin a yi practice nasa ɗin ba za a yi ba sai dai a bar ilimin kawai aka amma ba za a yi aiki da shi ba laraba kuma suke ce amma ilmu ilal amalu bihi shi ilimi ba komai bane face aiki da shi duk ilimi in dai ba aiki da ilimin to ilimin bai zama ilimi ba ana fahimtar wannan yasa sahabbai ilimin su yake da ban mamaki Umar dan Khattab yake cewa radiyallahu anhu idan mun zo manzon Allah ya koya mana ayoyi goma a Qur'ani sai mun koye su mun iya karanta su mun haddace su mun san fassararsu sannan kuma mun je mun yi aiki da su sannan sai zai ƙara mana wata goma ana fahimta to da irin wani suka haddace ƙwararri sai sun iya karatu sun haddace sun san ma'anoni fassarar kenan sun sani sannan kuma duk abin da yake na umarni a wannan aya goma sai sun je sun kwatanta umarnin da aka ba su umarni duk abin da kuma hari ne sai sun hannu to kai ma ka kwatanta irin wannan a karatunka za ka ga ya fi albarka kuma za ka ga ya fi abin nan karatun Allah ya fi ɗaga shi don ilimi ba aiki ya zama ilimin ɗan ba'ura ke watur alaihim na ba'al da zai na hu ayati na fansa laka minha fa'ad ba'awu shaitanu fa kana min algawi ana fahimtar wannan shi yasa suka ce amal ilmu ilal amal bihi to nan mala ya ce da yawa ma sun sani amma ba su aikatawa wata jidu annan nasa ya fa'aluna kathiran min akata da yawa za ka samu mutane suna aikata ayyuka na kuskure wal bu'udi da kuma abin da zai nesanta su da shari'a inda hudutul kusufi a lokacin da aka samu kusufin rana ko kusufin wata ba za su yi aikin da shari'a ta sa su ba hesa ma yi nesa da abin da shari'a ta ba su dama a yi wa ya turkuna ma sahha wa sabbata an sallallahu alaihi wasallam sai su bar abin da ya inganta kuma ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana gane ku sai su yin abin da ya tabbata ya inganta sai a kama wani abin da bai tabbata ba ko bai inganta ba fatajidu ba'dun nas inda hudusul kusuf mali ce zaka samu an su da yawa daga cikin mutane a lokacin da rana ta yi kusubi ko wata yahmiluna tabul at-tabul shine ganga an gane ko za ga an sun dau ganga wa dasti da irin abin da zai ba da sauti in an buga wa ba'd al-awani al-manziliya da wa'ansu kwanuka ko karankace me na aikin gida in wani bashi da ganga sai dauko faranti ko ta tukunya sai a fito a dinga kadawa ana wa'ansu abubuwan da basu kamata ba da yawa da a ƙauyuka na irin wannan ana fahimta ana ba mu ruwa halilu mai rigar ruwa mai wandon ruwa mai takadda da dai na san a ƙauyuka ana yi to kaga duk wani aiki na shari'a ba ta san shi ba nesa ma zai ma da Allah akan ya ƙara kusa da kai an gane ko shine ana aikata aiki wanda sun saba ma wa shari'a wa yadribuna alaiha wa yaf wa yah wa yahtafuna suna bubbuga wannan ganga din ko farantai ko tukwane suna ta abubuwa na hewa da ɗaga murya da abubuwan da ba su inganta a shari'a ba suna cewa ya banatul hur ya banatul hur har ma suna kama sunan matan gidan aljanna hurul in to ina ruwansu da ku ai ba ruwansu da ku an gane ku suna can cikin aljanna suna cikin ni'imarsu suna jiran mazajen su je daga duniya amma hurul in in ka kira jama'a me za ta yi ma babin da za ta yi ma a lokacin da ake neman tanyo daga bala'i Allah ake kira ko amma yujibul mudarra idza da'ahu wa yakashifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum Allah qalilan ma tadhakkarun in bala'i ya taso Allah ake kira shi kadai za a kira wa su suke kiran hurul ain suna kiran su taimake su an gane ko sayyibul kamara wai kubewa wata lafiya ku saki wata ku bashi magani wa haza min al-bid'a al-mukhalafat wani iya cikin bid'o'i da suka saba wa shari'a allati la dalila alaiha fi shar wanda ba su da wani dalili a shari'a wa yatrukuna salatul kusuf hesu yin sallar kusufi din hesu kama wadancan abubuwa wa zahabal ulama malamai sun tafi ila anna salatul kusuf sunna muakkada malamai sun tafi sun ce sallah ta neman warakar wata ko rana idan sun hadu da jinya to sunna ce mu'akkada idan aka ce sunna mu'akkada sunna mai ƙarfi wanda manzon Allah ya aikata kuma yayi umarni a aikata abin da ba za ka bashi matsayin wajibi ko farilla ba amma sunna ce mu'akkada ana fahimta fi haƙƙin rijali wan nisa maza da mata ba za a ce wasu maza ne kawai za su yi ban da mata har da mata fi haƙƙin rijal wan nisa a haƙƙin maza da mata wajibi ne su yi raya wannan sunna kuma sunna mu'akkada idan har wata ko rana suka da jinya wa qala abu awana abu awana ɗaya daga cikin magabata yake cewa bi wujubiha shi ya bata ma matsayin wajibi ya ci in har rana ba lafiya ko wata to wajibi ne ai wannan sallah ana fahimta wannan fahimta ce ta abu awana wa annal afdal abin da yafi falala an tusalli fi jama'a an tusalla fi jama'a ai sallah a jami'i sallar roƙon afwan sallan rashin lafiyan rana ko rashin lafiyan wata afdal dai to ayi a cikin jami'i idan ka je kai kai kadai tayi amma abin da yafi falala ayi a jami'i ana fahimta idan ma ana kiran sallah an zo hayya ala sai ce a salatu jami'a a salatu jami'a to sai a taru idan an taru kowa ya sani a daga kai a ga wata ne ba lafiya ko rana to sai liman ya shiga gaba kuma ayi sallah ana fahimtar wannan wannan ita ce nafila da yinta a jam'i ya fi a yi ta kai kadai bayan ita ma akwai tarawihi a ramadan tarawihi ko tahajjudi a ramadan a yi a jam'i ya fi kai kai kadai lada inda har jam'in ba zai haifar da fitintunu ko an su abubuwa na bidiyoyi ba a yi a jam'in ya fi kai kai kadai lada amma nafila ba ta ramadan ba ba irin wannan ba kuma kai kai kadai din ya fi lada kai kai kaɗai a ɗakinka cikin dare ya fi lada amma waɗannan munasabat ɗin to su kuma a fito a yi su a jami'i sun fi lada ku ana fahimta wa in kanatil jama'a laysat shartan minha malai ce ko da ke yin jami'in ba sharɗi bane amma da ma yace afdalu ai ya ce yafi fadala ko da ke yin a ce dole sai a jami'in ba sharɗi bane wa yunada laha a salatu jami'a sai a dinga kiran sallan a salatu jami'a ladanai in sun zo sun ɗausu biyu ga abin da za su kira as-salatu jami'a as-salatu jami'a dama mun ce idan ka ji wannan to ka fito da shi ne ko yaki ko wata ba lafiya ko dai wani abu dai wanda za a je ka fito da shiri kawai in ka ji salatu jami'a limladan iya ka iya a masallaci to ka fito da shirinka dole akwai wani abu da ya faru wanda ake neman ɗauki da tanyan gaggawa ana fahimta kaifiyatu salatuha yanda ake sallar roƙon Allah yayi wa wata ko ranar jinya wal jumhur ala annaha raka'atan da yawa daga cikin malamai sun tafi cewa raka'a biyu ake ana fahimta raka'a biyu shine fatawar malamai da yawa akan ta raka'a biyu ake yi sallan yayi neman yayewan wata da rana idan masu da lafiya fi kulli raka'ati ruku'ani kowace raka'a ruku'i biyu ake yi kun ga bambancin da sauran salloli kenan idan sallar roƙon rana kai roƙon Allah yayi wa rana jinya ko wata to ruku'i biyu ne ana ganewa ka taɓa yin sallah mai ruku'i biyu kuwa a tambayar ka nake yanzu ma maki wani bai taɓa yi batun da yake a rayuwarsa kaga abin da malai faɗa na farko ya tabbata yace da yawa amma an karanta ba a yi to sallah ta rashin lafiyan wata ko rashin lafiyar rana ruku'i biyu ake yi sabanin kowace irin sallah haka Allah yake so kuma haka manzon Allah ya koyar ana fahimta fi kulli raka'ati ruku'ani li qawli Aisha kowace raka'a ruku'i biyu ake yi domin hadisin na Aisha Allah ya kare dare ta take cewa a radiyallahu anha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kabbara bayan ya tayi zai sallah sai kabbara faraka'a ruku'an dawila kuma ita wannan sallah ta roƙon Allah ya yi wa rana jinya ko ta tsana tsawaita karatu kuma ana tsawaita ruku'i yasa aka ce a yi raka'a biyu ana so aƙalla a karance kamar suratul baqara haka ya raba ta biyu a yi raka'a biyu da ita ko kuma a karanta ta raka'an farko a raka'a ta biyu a karanta ali imran an fahimta to haka ake so wa raka dama sallah ce a musamman a samu mahaddata yafi wanda akwai ƙarfin tilawa ko su dinga jan kuna bin su za a gudu ku? a to rashin ba sabati gina sallar da sai manasu ba manasu ba ake ba kullum ba amma Allah ya so sai a shekara da shekaru ba yi ba dama irin wannan suna ana suka raya ta koso ɗaya a rayuwar gara ana fahimta to sai ku daure in ana yi din a dakata amma a bisa sunna dai abin da ya fi farla a tsawai da sallar kan ganin mana na aisha ta ce sun makabbara faraka a rukuwan ɗauila manzala idan ya zo ruku'i zai ruku'i mai tsayi ana ta tasbihi a cikin ruku'i an fahimta huwa adana min alqira'a amma duk da tsawon ruku'in ba zai kai karatun tsayi ba karatun da za a yi a tsayin sa yafi ruku'in tsayi duk da haka kuma asfata ruku'in mai tsayi ne amma duk da tsayin ruku'in kuma zai yi ƙasa da tsayuwar da aka yi wajen karatun raka'a an fahimta shine min alqira'atil ula summa rafa'a ra'sahu sannan sai ma'aikin Allah ya ɗago kansa daga ruku'i bayan ya tsawaita ruku'i faƙala sami Allahu liman hamida sai ya ce sami Allahu liman hamida ma'ana Allah ya ji mai gode masa rabbana wa lakal hamd ubangiji mu godiya a gare ka take sun maƙama faƙara qira'atan ɗawila bayan ya ɗago daga ruku'in to ba su jira za a tafi ba sai ya sake ɗora daga karatu to ya za a yi karatu za a karanta fatiha ne a ɗora ko kuma a za a ci gaba da karatu ko tambayar ku nake ai yau za a karanta fatiha za a karanta fatiha a ruku'i na biyu ko kuma ba za a karanta ba karatun za a ci gaba da yi to ba za a karanta fatiha ba karatun za a ci gaba da yi ba yawa domin ita raka'a ba a karanta fatiha biyu a raka'a an fahimta iya sace ya ce raka'a ta ne ne amma da ruku'i guda hudu din raka'a ba a karanta fatiha da niyya da sani fiye da ɗaya shi ana ɗagowa kamar da yadda ake yin sujada ta tilawa ne kaga idan aka yi sujadan tilawa ana ɗagowa karatun za a ci gaba ne to haka ne kana yi ruku'i kana ɗagowa sai a ci gaba da karatu kawai ana fahimtar wannan sai a ci gaba da karatu in ji malam a faƙara ƙira'atan ɗawila iya adana min ƙira'atul ula amma ba za ta kai tsayin karatun farko ba sun makabbara faraka a ruku'an huwa adana min ruku'il awwal sai a sake yin ruku'i kuma ruku'in bai kai na farko tsayi ba sun maƙala sami allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd sannan sai ya ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd summa sajada daga nan kuma sai a tafi sujada summa fa'ala fi rak'atin ukhra mithla dhalik sannan raka'a ta biyu ma irin wannan za a yi fita an fahimta to wannan shine yadda ake yin sallah idan wata ba lafiya ko rana qala ibn al-qayyim malik ibn al-qayyim al-jawziya yake cewa as-sunnatu sahihatu sariha ita sunna sahiha ingantacciya sariha wanda ta bayyana a fili al-muhkama wanda ake hukuntar da mutane akanta fi salatul kusufi a sallah ta kisfewan rana ko wata tikirarun ruku fi kulli raka a maimaita ruku'i a kowace raka wannan haka malam ibn qayyim ce sunna ingantacciya tabbatacciya kuma wacce take a fili karara sannan wanda za a hukuntar da mutane a kanta cewa dukkan sallan na kisfewan rana ko wata to ruku'i biyu ake tikirarun ruku a maimaita ruku'i fi kulli raka'a a kowace raka'a li hadisi aisha radiyallahu anha wa ibn Abbas wa Jabir wa Ubay bin Ka'ab wa Abdullah bin Amr bin al-As wa Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu sai malaika waɗannan jerin giyar gingima gingima sahabban yace duk da gari su akwai wannan ruwaya cewa ita sallan kusufil qamar ko shams ruku'i biyu ake ana fahimta daga cikin dai ga na Aisha wanda manzo Allah ke cewa ku nemi rabin addinin ku a gunta ku nemi ilimin rabin addinin ku a gunta haka manzo Allah ya ce domin ilimin da Allah ta'ala ya bata kuma tana cikin sahabbai guda bakwai da suka fi kowa rawaito hadisi ita ce mace kawai a cikin su ana fahimta sannan bayan da na Aisha akwai Abdullahi dan Abbas wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mai addu'a allimhu alquran wa fahimul quran wa allimhu ta'wila Allah ka fahimtar da shi Qur'ani kuma ka sanar da shi fasararsa yasa sahabbai dukan sun yarda sun me kauya ga fasarar dan Abbas in dai Abdullahi dan Abbas ya fassara Qur'ani to shikenan magana ta da domin manzon Allah ya masa roƙon Allah game da wannan daga cikin sa akwai Jabir Jabir bin Abdullah daga cikin sa akwai Ubay bin Ka'ab Ubay bin Ka'ab shi ma wata rana iya zaune sai manzon Allah ya ce Ubayyu ya ce labbaika ya Rasulullah ya ce amara ne rabba an takara ne suratul bayyana sai ce ubangiji ya ce na ce ka karanta min suratul bayyana lam yakun alladhina kafaru min ahlil kitab sai ubayyu yake ce sammanillahi ya rasulullah yanzu ya manzo Allah yanzu Allah ya kama sunana yace kwarai da gaske Allah ya ce ubayyu la hawla wala quwwata illa billah zahaba ahlud dukhur bil ujub a fahimta sahabbai sun ji dadin su daga cikin akwai abdullahi bin amur bin al'as akwai abu musa al'ashari abdullahi bin khais duk waɗannan sahabai ne manya-manyan sahabai to kowane akwai ruwayarsa ta cewa ita sallan kisfewan rana ko wata da ku'i biyu ake radiyallahu anhum Allah kare da su kulluhum rawaw annabi sallallahu alaihi wasallama dukkanin su sun rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tikrarul ruku' fi raka'atil wahida a maimaita ruku'i a raka'a daya ayi ruku'i biyu kenan an fahimta wallazina ra'aw tikrar ruku'i aksara adadan wa ajal wa akhassa bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min alladhina lam yadhkuruhu akwai wa'azon da suke ganin maimaita ruku'i akasar adadan wanda a yawaita adadin yawan ma ba ma a dago sau ɗayan ba a ƙara an gane ko wa ajal ko kuma a bashi matsayi na ƙara ɗagawa na ƙara yin ruku'in ɗagowa daga ruku'in da yawa ba ɗaya ba wa akassa bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka ce hakan wai ya keɓanta ga manzon Allah ne ke wannan kawai an fahimta sun ce tikirarin ruku'i din wa'ansu daga cikin malamai suka ce manzon Allah ne ke wannan kamar suna da nufin sai kususiyar sa ce min alladhina lam yadhkuruhu daga waɗanda ba su faɗi hakan ba akwai mazhabu Malik wa Shafi'i wa Ahmad su Imam Malik da Imam Shafi'i da Ahmad sun tafi akan tikrar ruku an fahimta kaga sun yi aiki da wadannan hadisan kira amma wa'ansu kamar a wannan Hanafiya so sun tafi akan cewa ruku da za a suka bar wancan da wai kususiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma gaskiya maganar su bata da kalbi gaskiya an fahimta wannan maimaita ruku'in dalili ne mai inganci ga wannan sahabbai da malaikau kuma an kai dan mazhaba ne ma ga mazhabar mali ga ta imamu shafi ga ta imamu ahmad dan hanbal duk sun tafi akan cewa tikrarar ruku fahimtu fa'ida zahaba ilaihi abu hanifa masu waccan fahimta ta cewa ruku'i ɗaya ake ba za a maimaita ba kai abu hanifa ila annaha raka'atani ka salatul juma'a was subh ita sallar roƙon ruwa wai raka'a biyu ce kamar sallar juma'a afwan sallan kisfewon rana ko wata raka'a biyu ce kamar sallar juma'a ko sallar asuba haka masu bin hanafiya suka hakaito wa tajja fi zalika bima rawahu an hadisi Nu'man bin Bashir suna kafa dalili kan abin da aka rawaito daga hadisin Nu'man bin Bashir Allah ya kare da shi wa ibn Umar da Abdullah dan Umar wa Samara wa Qubaysa radiyallahu an radiyallahu anhu da Samara bin Jundub da Qubaysa Allah ya kare da shi annahu sallallahu alaihi wa sallama sallaha rak'atayn sun ce manzo Allah yayi sallar kusuful kamari ko shamsi raka'a biyu kullu raka'a bi ruku'in kowace raka'a da ruku'i guda daya an fahimta qalal albani to ga kanikawan hadisi za su yi magana malam nasiruddin albani yace da'ifun wannan hadisi da'ifi ne wanda aka ce manzon Allah yayi sallan kiskiyon rana kota da ruku'i daya sai ce da'if kuma yayi zai bada ba molanka bane an ce zamanin sa an ittifaki an sallama in dai magana ake so ta ilimin hadisi gunsa ake zuwa dan an je gunsa shikenan kuma an je sidratul muntaha har makiyinsa game da aqida har masu ja'ija da shi ta harkar ilimi to sun sallama masa inda magana hadisi an bai janna to kaga duk abin da ya faɗa a hadisi dole dole a yarda domin iya cikin wanda Allah ta'ala ya musu baiwa da hikima da fahimtar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya ce hadisin da ifi la yasihu min hashay yace kai ba ma wani abin da ya inganta wancan hadisi imma li illa aw shuzuz ko hadisin iya da illa annasin hadisi kenan matanin nasa za a same shi da illa aw shuzuz ko a samu shaz ma'ana ruwaya ta saba ma wa ruwayatul jumhur wannan kuma duk iya cikin abubuwan da suke sa hadisi ya zama da'ifi ko illa ko shuzuz suna mai da hadisi ya zama da'ifi wana magana ce ta Imam Nasiruddin Albani al-qawlu bil jahr wal israr fi qira'ati al-qusuf fi salati fi qira'ati al-qusuf fi qira'ati al-qusuf malice magana ta al-jahr wal israr kenan bayyana wa ake ko koyi karatu ake game da karatun da ake wajen sallan kiskewan rana ko wata malice ba'dhu an-nas yusawwuna fil qira'a fi salati al-qusuf bayna al-jahr wal israr wasu daga cikin mutane sun daidaita sun ce ko kai a bayyane ko kai a bayyane ɗaya ne shine sauwu na ɗin sun daidaita magana sun ce ko duk abin da aka yi ɗaya ne ko a yi a bayyane ko a yi a ɓoye a almutakarrar anna salatul kusuf inna ma sallaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra wahida sai ma ce abin sani wanda ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallar kiskewan rana sau ɗaya a rayuwarsa an bayyanta sau ɗaya ma'aikin Allah kamar aikin haji ne aikin haji ma sau ɗaya ya yi umara kuma sau uku amma aikin haji sa guda ɗaya ne wannan da ake ce masa hajin ban kwana ɗin da shi kenan dama abin da yake to wa su ma sun ce sallar kusufil qamar aw shamsi ita ma sau ɗaya a rayuwarsa wa qad sahha annahu jahara biha amma kuma ya inganta mazan Allah iya bayyana karatu a ciki iya bayyana karatu wajen wancan sallah fa an Aisha ta radiyallahu anha daga ummul mu'minin Aisha Allah ya kare da ita take ta jaharan nabi sallallahu alaihi wasallam fi salatul kusuf bi qira'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana karatunsa a sallar kisfewan rana ko wata iya bayyana ana ganewa fa iza faraga min qira'ati kabbara faraka idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kammala karatun ya je gunda zai ruku'i sai yi kabbara sai yi ruku'i kuma ana fahimta kaga wannan shine dalili mafi karfi kan cewa sallar kusufi bayyana karatu wake sai malik yake cewa qala ibn hajar malik ibn hajar al-asqalani Allah ya kara masa rahama ista istadalla bi hadha istadalla bihi alal alal jahab fiha bin ha wannan hadisi ya zama hujja wajen kafa hujja koda sallan kiskewan ranar ita ce ake yin ta da rana ko to ko da ita din ce mabayyana karatu ake dama waccan ta wata dama din na filolin dare a galabiya manzo Allah bayyana karatu su yake inda na fila ce da daddare kowace iri ce kaga wannan nafila ce da rana wanda a galabiya kuma akin Allah boye karatu yake amma a wannan ya tabbata bayyana waki wa hamluhu jama'a mimman yakil bizalika amma akwai wa'ansu wanda suka ɗauka akan abin da ya yi karanci ga haka ɗin sun ce in sallar dare ce ta kiskewar wata to a bayyana in sallar rana ce ta kiskewar rana kuma a ɓoye ana fahimta haka wa'ansu ka fahimta amma magana ta ingancin hadisi na na aisha ta ce manzan Allah bayyana wa yake ala kusufil kamar in kusufil kamar ne a bayyana in kuma rana ne a ɓoye walaysa bi jadid suka ce wannan ba wani bakon abu bane ba sabon abu bane لأن الإسماعيلي روى هذا الحديث من وجه آخر akwai wani Isma'ili da ya rawaito hadisin ta wata fiska daban an gane ko anil walid daga walid bilafs da lafazin kasafati shams rana ta yi kusufi fi ahadi rasulillah sallallahu alaihi wasallam a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa zakar al haditha sai ambaci hadisin wancan wa bawwaba lizalika al bukhari Imam al-Bukhari cikin littafin sa babu yi su fito yace babul jahru bil qira'a fil kusuf babul jahru bil qira'ati fil kusufi babi zai yi magana game da bayyana karatu a salar kusufi ko kusufil qamar ko kusufil shams an fahimta qala al-albani Imam an-Nasiruddin albani yace wa qad saha annahu jahara biha ya inganta ya tabbata manzon Allah ya bayyana karatu asalar kusufi da kamari awin shams kama fil bukari kama yadda wannan magana tana cikin littafin bukari walam yuthbit ma yu'aridu duk abin da zai ci karo da wannan magana bai inganta ba an fahimta a ce maza Allah ya koye yayi sallar kisfiyon rana ko ta a koye ba a bayyana ba yace duk mu'arara to bata inganta ba an gane ko walau sabbata lakana marjuhan to da magana ta inganta cewa manzon Allah ya koyi bai a bayyana ba to da magana ita za a rinjayar ba wannan ba to fa kaifa iza yastawi almuallif ya za a idan shi mai littafin ya ya ya abin ya daidaita yini as-sayyidu sabiq bainama sah anhu fil jahr game da abin da ya inganta daga manzon Allah wajen bayyanawa wa ma lam yasih anhu min al-isra game kuma da abin da bai bayyana a gunsa na boyewa ba ai kun ga wannan shine min babu aula da a ce ma ruwayar ta inganta to dole za a rinjayar da waccan domin ta fi yawan sahabbai kuma hadisi ne na Aisha radiyallahu anha to duk da haka ita wannan din ma ruwaya ta bin bata inganta ba akwai matsaloli akan ruwaya saboda kan magana da ta karshe shine sallah ta kiskewan rana ko wata raka'a biyu ake kowace raka'a da ruku'i hudu afwan kowace raka'a da ruku'i biyu an gane ko kowace raka'a da ruku'i biyu a yi raka'a biyu a haka sannan kuma bayyana karatu ake ko ku so fil kamar din ne ko ku so fil shams din ne wannan shine abin da malamai suka fara jaya ba wallahu ta'ala ala aqta'un fi salatul istikhara kusakurai da yawa daga cikin musulmai suke samu wajen sallar bema wa Allah zabi shine istikhara ko wani abu ya taso maka bama wa Allah zabi kace Allah ka zaba min abin da ya fi alkhairi ba abin da ni nake so ba ba abin da ni nake sha'awa ba Allah cikin iliminka ka zaɓa min abin da ya fi alkhairi wannan sunna ce mai ƙarfi a rayuwarka ta musulmi kuma in dai kana wannan to zaka dinga ganin abin ka iya tafiya daidai da daidai amma yin abu ba istikara ana samun matsaloli ana fahimta yasa ba duk abin da kake so bane alkhairi haka nan ba duk abin da kake yi bane shari'a Qur'ani ya ce kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah ya ce an wajabta muku yaki amma hakan kuna ganin kamar akwai mushakka kamar ba ku so hakan kamar bai muku a ranku ba to sai Allah ke cewa da yawa za ku ki abu kuma alkhairi ne da yawa za ku so abu kuma shari ne sai Allah ce wallahu ya alamu an la ta'lamu Allah shine mafi sani ku ba abin da kuka sani kai ta fatan Allah kaza Allah kaza kuma Allah ya sani ba alkhairi bane gaibu ne kai baka sani ba ko abu ya taso ka dinga ki ba ka so ba ka so kuma a- a ilimin gaibi na Allah kuma wannan abin alkhairi ne kai baka sani ba to saboda ka yin istikhara ga dukkan al'amura na rayuwa iya cikin sunna ingantacciya daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma iya cikin abin da imaninka zai ƙara karuwa kuma iya cikin abin da zaka dinga ayyukanka da eh, ƙarancin kusakurai da matsaloli ana gane ku na farko ma da yace i'tiqaduhum i'tiqadun wa'ansu daga cikin musulmai annal istikharata takuna fi ma yaktaru fihi al-insan cewa ita istikhara ba a yin ta ne sai wai abin da ya taso kamar guda biyu ka ba ma wa Allah zaɓin ɗayan biyu wa'ansu ɗauka haka ne ana gane da kyau abu biyu ne ya taso ko aje ko kar aje ko a a- a- a haɗa alaƙa ko kar a haɗa alaƙa to wa'ansu ɗauka sai a irin wannan munasabar ake istikhara kuma istikara faɗinta ya fi wannan ba sai a wannan kawai ba sai a biya ta soma kana neman zaɓin Allah a yi ko kar a yi ba dukkan al'amura ma manzan Allah ya jabir ya rawaito cewa manzan Allah ya koya musu istikara ko da kasuwa za su ko da kasuwa za su yi su yi sallar istikara sai Allah ka kai mu kan daidai kan abin da za mu siya shikenan ana fahimta i'tiqadu ba'd al-musallin qudirin wa'ansu daga cikin masallata bal sawaduhumul a'zam malice kai kaso ma mafi yawa daga cikinsu annal istikara ta kunu fi ma ya taraddad wa istikara tana bayuwa ne kan abin da ya zo kana kokantan yi ko karkai an gane ko wa ya takharu fi insan kuma dan adam iya neman zabin Allah ciki ko ayin ko kar ayi sai ya ce wa haza qata'un min kai wa istikara wannan fahimtar ma kuskure ce li'anna istikarata domin ita istikara dinnan ta kunu fi kulli shay ana yin ta ne a dukkan al'amari hatta alladhi yatma'inna lahu al-insan har abin ma da ka samu nutsuwa a cikin sa din a fahimta har abin da ka nutsu ma game da shi to shi ma ana bukata kamar istikara wayar gabu fi ko abin da kake kwadayin yin sa shi ma kamar istikara faqad yatma'inna al-insan wayar gabu fi shay'in huwa sharrun lahu bale ce so da dama dan adam zai nutsu da abu har ma yana kwadayin sa alhali cikin sa kuma shari ne bai sani ba wala yadari bai sani ba amma idza sakhara idan ya bema wa Allah zabi fa innahu yatlubu min Allah an yakatara lahu to ya meka wa Allah wuka da nama cewa Allah ya zaba masa wastakhara Allah abinda ake nufi bema wa Allah zabi shine dalabun minhu alkhaira kana neman alkhairi a gun Allah duk abinda zaka yi ka nemi alkhairin sa a gun Allah wa an Jabir daga Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu قال يكي cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yu'allimuna al-istikharata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana koya mana sallar istikhara fil umuri kulliha haka jabir yace fil umuri kulliha a dukkan al'amuran rayuwar mu a dukkan wani abu da zamu yi mu sahabbai inji jabir sai manzon Allah ya koya mana istikhara kaga ashe ba ta takaita akan wani abu mai harshen da mu ya taso ma ba ko a yi ko kar a yi ko ka nema ko kar ka nema ko ka tura ko kar ka tura ko ka tsaya ko kar ka tsaya to istikara ba ta tsaya a wannan ba duk al'amuran rayuwa inji jabir Allah ya ƙara yadda da shi ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana koya mana istikara ƙala shaukani imamu shaukani ya ce ƙauluhu faɗinsa fil umuri kulliha a cikin al'amura gaba ɗayansu duka ya ce dalilun alal umumi wannan dalili ne kan ya game kome da komai dalilun alal umum ya haɗe komai da komai na rayuwarka duk abin da za ka yi ka nemi zaɓi a gun Allah wa annal mar la ya hata kira amuran lissahurihi yake cewa ɗan adam kar ya rena abu domin ƙanƙantarsa an gane ko karkare na abu don kaga karami ne wa adabul ihtimam bihi karkare na shi dan kai baka bashi wani muhimmanci ba fa yatrukul istikhara fi har ma ka ki istikhara a cikin sa ana fahimta kun ga ita wannan ta shafi ma kowa ne bukata ce ta kowa ba ma ta jabi ba yanzu nan da za a yi sayan su na gaskiya a ce duk wanda daga bara zuwa yanzu ya yi sallar istikhara ya daga hannu a ga wanda za a samu su daga hannun ba su da yawa daga bara kawai zuwa yanzu wata goma sha biyu nan a ce duk wani wanda al'amura ya taso masa yi istikara ba na iya cewa ma wai Allah ma ba za a samu kaga wani abu da yawa da ni a fahimta ta muke bari kun ga harkar zaɓe wanda duk matsalolinmu kashi saba'in da biyar ana jinginawa da wannan ɗin ne shi ne sabab ne dalili wallahi da za mu mai da hankali wajen istikara ran da za ka fita ba zaɓe to da da matsalolin tsaro duk wanda ya jinjina ƙuri'arsa to kafin ya tafi gunda zai jefa ƙwari'a to yi sallar istikara ko kai ɗan wace jam'iyya ne ka roƙi Allah Allah ka kai hannuna kan daidai wallahi tallahi in muna wannan sai mun ga matsaloli da wasu tun da shi Allah ba zai samu yi zaɓen mun da rawa amma duk ra'ayinmu ne a cikin zaɓen ra'ayinmu jam'iyyarmu an baka kuɗi an baka kaza kana ganin idan ya hau ka warke ka huta duk zaton da muke zaɓi a ƙasar kenan yasa kuma Allah sai ya bar mu da dabaran mu da wayen mu ga ina ba inda ya kai mu kuma amma mu musulmai Allah ya ba mu mafita ta ko'ina Allah ai zaɓe ne ba mutum ɗaya ne ke tsaye mutum biyu sama da uku biyar ma shida to duk ra'ayinka kai fatin ka kai kamfen ɗinka kai komai fa iza azamta fa tawakkal ala Allah ran da zaka je ka dangwala ka ajiye aqidar kai dan fati kaza ne dan jami'a kaza ne ka nemi zaɓin Allah kafin ka tafi ka je bakuriya wallahi in musulmai mun yi wannan wannan kadai ya isa ya canja mana halin da muke ciki ba da fada ba ba da yaki ba ba da makami ba wannan kadai mu rike wannan ya isa ya canja mana abin da muke ciki akwai dan shi Allah in ka bashi zabin shi kuma zai zaba ba mai alkhairi ka aiko mutumin kirki ne a rayuwa ka je ka samu mutum ya fi ka ilimi ya fi ka experience na rayuwa ka ce akaramaka Allah ko malama na ga abu biya ta so da Allah ina neman shawararka wallahi in dai dattijin arziki ne sai ya ɗora ka a shawarar da ta fi nutsuwa gunsa kuma gaskiya bane ka ce wani dan Allah ina neman shawararka akan abu kaza da abu kaza menene zan yi ka bashi girman sa ka bashi kimar sa to tabbas zai ɗora ka kan fahimta sa mafi daidai to dan adam ma yake wannan kuma balantana rabbul izza ka san da in biyu suka haɗu dole ɗaya ma ɗaya yi to in ka bema wa Allah zaɓi abin da Allah ya zaɓa ma shi kenan sai ka haƙura ka miƙa wa Allah shi ne zaɓin ka ta ba ba mai ya sa ku sakwari ga sanar kullum libya muke a cikin suwa Allah ta ya tsare sai ma ke cewa a karkare na abu don kankanta saka'i istikara ko maka bahi muhimmanci ba da sauransu qauluhum faɗin wa'ansu daga cikin musulmai da suke cewa al'istikarata sadiƙa al'istikaratu sadiƙa labudda alhamin ruɓiya akwai gasan masu ba da istikara da ciwa-ciwa an gane ku? akwai masu ba da istikara ta ciwa-ciwa to su ne suke cewa ai inda istikara ta gaske ce to sai ka yi mafarki za ka yi mafarki a wani bakin abu kamar turuwa iya shiga kunnanka na dama na hagun kuma kamar wani kiyashi iya shiga ko nan ka tawo kun san fasara wani isgar da Allah wanda ya sani ya faɗa mana ina wanda suke zama tsangaya wai idan an baka maganin karatu ne idan kai istikara kafin ka sha in dai ka kwanta to za a ga bakin bakin kamar turura iya shiga ko nan kawai bakakin ƙwarai da suke kuma ɗayan kamar kiyashin wai wasali ne yake shiga ta nan an fahimta to wani istikara ne na cewa-cewa ko kuma a'a dama neman aure kake an san ka zaku kama yata da matar shikenan sai a ce to ai kana kana kwantawa inda yake mabarkin ta shikenan kuma daga cikin abin da yake saba mabarki akwai saba a rai dama ya ga tabbas kama yata da ita kana kwanta ko da istikara ko ba za ka yi mabarki to shikenan kana mabarkin da ya ci ya ci ga da yaki shikenan to duk wannan a galibiya istikara ciwa-ciwa ce ka kuwa istikara ta suna ba ta da wata wahala sai ka yi kayanka ba wanda ya ji ka bar ma wa ubangiji zabi sai yake cewa in tashar hazal qaul baina awam almusallin wannan magana ta yaɗu a gun da yawa daga cikin amawan mutane wa qauluhum da faɗin su cewa al istikara la takuna mu'tabira aw muhaqqiqa aw maqbula illa idza tamassallahum hadha shay manaman har ma suke cewa ita istikara ba ta zama daidai ba ta zama tabbatacciya wanda aka karba har sai an kwatanta ma an musalta ma abin da zai faru a cikin baccinka wannan kuma ba daidai bane wannan magana ba gaskiya bace ana fahimta wa hadha al-i'tiqadu la dalila alai sai ma yace istikara wa sai ka kwanta bacci an nuna ma wani abu da zai faru yace wannan i'tiqadi ne babu dalili akan wannan bal min al-iqtira'atihim iya cikin kirkirin abubuwa nasu wa ziyadatihim fi din iya cikin ƙariya addini was sawaba ma yace abin da ke daidai ingantacce shine annahu qad tahadathu ru'ya akwai yiwuwar mafarkin ya faru wa qad la tahadathu akwai yiwuwar ko ba zai yi dun ba wa hudusu ru'ya almanamiyya faruwan wani abu a bacci cikin mafarki la yadullu alal muhabbabil muqtar bil qibrillah hakan baya nuna cewa abin Allah iya sansa daga Allah yake ana fahimta shi mafarki wanda ake tabbatar da mafarki a bashi muhimmanci ya mafarkin annabawa duk annabi idan ya mafarki gaskiya ne amma da kai da ni da su duka mafarkinka ko ya dace ko ba ya dace ba ana fahimta hasali ma suna cewa mafarki ɗayan uku ne yake haddasa shi na farko akwai sa rai da abu in ka matsu da abu ka sa shi a zuciyarka kana yi mafarkinsa ana fahimta abu na biyu kuma akwai ru'uya daga shaɗan shaɗan zai iya zuwa ya sanya ma wani tunani ko tsoron wani abu kana mafarkinsa akwai kuma ru'uya sadika min Allah akwai kyakkyawan mafarki wanda zaka yi mafarki mai kyau to wannan manzon Allah ya ce daga Allah yake ar-ru'ya sadika min Allah amma ba wani dalili da za a ce wai in kai mafarki ko ne mafarki wasu ya tabbata ba zai yi ba inda ya haka ne ma idan tunawa sun mutu sau nawa kake mafarki zaki ya biyo ka ko ka faɗa rijiya ko ka yi hadarin mota a gagari ko sau nawa kake irin wannan muna da mafarki kuma ka lissafa ka tafi gaba bane ba kuma shi mafarki an ce duk lokacin da kai mafarki mai kyau to ka boye shi kar ka faɗa mutane inda mutane akwai mahasada ma musamman a yanzu nan ni na rasa dalili ga talauci ga hasada Allah wallahi ba ga bakin talauci ga wahala kuma ga hasada Allah ya tsare kowanne zulumatun ne ba'du habuka ba'd kowanne duhu ne mai musiba sannan kuma hema aikin Allah ce duk lokacin da kai kyakkyawan mafarki ka koyi ka koyi kar ka fada in ma za ka fada to ka jinjina ka samu aminin ka na gaske ka fada masa koyi ma addu'a shikenan amma ka zo majalisa ka fada ai wallahi na mafarki na gani a sabuwar mota wallahi na mafarki an zabe ni kaza ai na mafarki muna tafiya da wani to shikenan wallahi wani sai ya jawo shi kaga ba mu ba faruwa yi ba ba tabbatuwa yi ba yanzu ka je majalar wallahi na yi mafarki na gani a sabuwar mota ko ne mafarki na gani a sabon gida nawa na gini gida upstairs to wallahi wani ba zai iya bace ba mafarki kai ba ba abin bai tabbata ba a mafarki kake ba da labarin amma wallahi wani sai ya kwana iya masana ya sa manzo Allah ya ce in kai kikkiawan mafarki ka boye shi kar ka faɗa kowa in kuma kayi mummunan mafarki manzan Allah ya ce har in ka tashi daga bacci to kai a kuziya uku ka tofa a kudu da kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka tofa a hagu da kai shikenan yace in kana kwance da bangaren dama sai ka juye kwanciyar ka kowa bangaren hagu shikenan ba abin da zai yi haka manzan Allah ya tabbar sallallahu alaihi wasallam har malamai suke buga dalili kan cewa matsalar da Allah ya kaddara za ta zama lesson a duniya kisar annabi Yusuf da ‘yan uwansa daga mafarki ne abin ya faru ya abati ni ra'aitu ahada ashara kaukaban wa shamsu wal qamara aituhum li sajidin baba ai an nuna min a mafarki da rana da wata da taurari goma sha ɗaya duk sun faɗi suna gashi to shi baban annabi ne ya san abu ya sani me yace ya bunayya la taqassus ruqyaka ala ikwatika fa yakidu laka kaida ya ce ya ɗanɗana kaga wannan mafarkin ka yi shiru da bakinka ‘yan uwan naka makar ka faɗa musu ma in ka faɗa musu za su ma kai ne za su ma makinsu don Allah ku jin da ƙura'ani yake ba mu labari ‘yan uwansa ne ubansu ɗaya ya yi mafarki mahaifin ya tabbatar da mafarki ne zai hau wata ƙololuwar daraja da matsayi ya ce kaga mafarkin nan naka ka ɓoye shi to kai kuma kai waye za ka zo ka dinga faɗa mutane mafarkinka na yi mafarki kaza ka zo ka dinga faɗa a unguwa har ma ka ɗora a waya wallahi na yi mafarki ku taya na addu'a wani sai ya halaka kanka sake wallahi wa in yakadu alladhina kafaru la yadlikunaka bi absarihim wani kallon ka zai ya hika kwana da zabi so sai ka guji sharrin dan adam ka dinga falaki da nasu kafin ka fito ka dinga kulhuwa amana rasulullah kad ja'akum hasbunallahu wa ni'mal wakil maganin mayu ne wallahi ba abin da za su yi maka amma in ka sake baka azkar wallahi san kai ka kasa tafiyar da kake da kafar kama wallahi ba za su barka ba karkare na matsayinka ko tura kura kake tura kuskudin ruwa kake siyarwa wallahi wani bayan su keke dai ka san yanzu keke dai an ba exercise wani ba zai keke ba to wallahi ka siyo sabon keke wallahi wani baya so keke ballanta na mashin ko mota saboda ka dinga wannan haka manzon Allah yake ka dinga wannan kar ka saki ya zama wurdinka na dare da rana zaka fito daga gida karatun barin gida zaka shiga sallamar shiga gida da karatun shiga gida hawa abin hawa da zikiri kaga abin da ya baka sha'awa i zikiri kaga abin da ya tsorata ka kama sunan Allah to duk wannan shine maganin su wallahi ka dinga falaki da nasu da daddare ka haɗa hannayenka ka karanta sau uku hucin bakinka iya dukan hannayenka ka karanta uku uku kowace ka shafe jikinka duk inda hannunka zai kai manzo Allah ce daren nan ne ka ba abin da zai same ka duk sharri abin sharri wala ba zai same ka ka karanta ayatul kursi ko manzo Allah ce duk wanda ya ce hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim sau bakwai da daddare sau bakwai bayan asuba ya ce Allah ya isar masa da dukkan wata damuwa ta duniya da lahira in dai damuwa ce da sharin abin halitta to Allah ya tsare mashi ba zai same ka ko ka ce hasbunallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim ko hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim ka faɗa sau bakwai shi kenan ka gama da su kowa ya dinga maimaita wannan tunda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu cewa mafarki mai kyau kai shiru da kayan kar ka fada mafarki mai muni shi ma kai addu'a kai isti'aza kai shiru da bakinka shikenan fakat an fahimci wannan sai malik ke cewa a mafarki akwai yiwuwar ya zama daidai ka yi shi akwai yiwuwar ba za ka yi shi har ma yake cewa mafarki baya nuna cewa a alal muhabbabil muqtar min qabilillah abinda kai mafarki karkace wai dole abin daga Allah yake wa qad badala akwai akwai ayyuwar abin ya canja wa qad yakunu al-amra mughayiran aw muwafiqan mafarkin ka akwai yiwa ya canja daga abin da kai mafarki ko kuma ya dace da abin da kai mafarki dai zai yi wannan ana fahimta wannan mali ce qira'atu du'a inda tashahhud wa'ansu kuma suna karanta addu'ar istikaran a tahiyya idan sun zo suna tahiyya kafin su ce assalamu alaikum sai su karanta addu'ar istikara din yi ma wannan kuskure ne addu'ar istikara sai an yi sallama ake karanta ta ana fahimta ya qara kathira min al-musallin du'aul istikara inda tashahhud fi asna'is salah wa an suna karanta addu'ar istikara din a tahiyya kafin su yi sallama daga sallah wa huwa qat'un wannan yace kuskure ne li qawlihi sallallahu alaihi wa sallam iza hamma ahadukum bil amr idan ɗayan ku ya himmaci yin wani al'amari falyarka rak'atayn min ghayr farida sai ya salla raka'a biyu amma ba sallan farilla ba summa yaqul sai ya ce sai karanta addu'ar ga tashan sai ya faɗa hadisi qala muhammad bin allan muhammad bin allan yake cewa summa yaqul da mazala zai ce sannan sai ya ce ai aqiba firagihi min as-salah sanan abinda zai fada din sai bayan yayi sallama daga sallah mustaqbilul qibla kuma iya mai kallon al-qibla rafi'an yadayhi iya mai daga hannayensa ba'da al-hamd bayan ya gode wa Allah was-salatu ala nabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma yiwa manzon Allah salati sallallahu alaihi wa sallama idhuma sunnatani fi kulli du'a domin yi wa Allah godiya da kuma yi wa mazan Allah sadaki suna ne a kowace addu'a. An bayyanta? Wata rana mazan Allah ya ji wani ya ce, Allah ban kaza, Allah raba ni da kaza. Bai yi bi Allah ba, bai yi wa mazan Allah sadaki ba sai ce, ajal, ajal. Wani ya yi gaggawa, wani ya yi gaggawa. A duk addu'ar ka ana so ka yi bi Allah sannan ka yi wa mazan Allah sadaki. Sannan ka fara sa mahaifanka cikin addu'a sannan kuma sai ka yi taka. Wani shine tsarin addu'a wa sunna. Allah taimake mu. Tikirarul istikara saba'an maimaita istikara sau bakwai wannan kuma sai sati mai zuwa insha Allah ana fahimta za mu tsaya a nan in Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu tashi a nan ba da abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya haɗa mu alada abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce babu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce babu ikon guje mata muna addu'a gare mu Allah ta'ala ya karba ayyukan mu Allah ta'ala ya samu lafiya mu gama lafiya Allah ta'ala ya ji kanmu ya ji kan mahaifan mu Allah ta'ala ya sa da mu da su aljanna ce makomar mu Allah ta'ala muna roƙon ka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarin ka daga sharrin duniya da lahira Allah ta'ala marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya mu kuma Allah ka taimake mu ka ba mu lafiya da kuma ƙara mana imani da lafiya ya rabbal alamin Allah ta'ala muna roƙonka ka ƙara mana fahimtar addini ka ba mu ikon yi dan kai kuma ka amsa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin ya rabbal alamin wa alaikum assalam wa rahmatullah Allah ya saka da mafificin alheri amin a